إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara dorinmu a markas ahalu sunna wal jama'a wanda ke ngwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba biyu ga wata na sha'aban hijira shekara 439 wanda ya dace da 18 ga wata na hudu shekara 2018 yau insha Allah za mu yi darasi na 37 a cikin littafin alwajiz fi aqidatu salafus salih darasi na 37 insha Allah a ƙarshen karatunmu mun kusan kare karatun kan sharhin da bayanan maganganun magabata daga ciki su imam ahmad bin hanbal imam malik ahmad bin hanbal ga abu hanifa imam malik ahmad bin hanbal imam shafi'i da wannan malaman na wanda kowa mun ji bayani da yadda kowa ya yi kan abinda suka runguma shine qur'ani da sunna kuma sun ja hankalin mabiya madogararsu ba su da wata hanya illa abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa ko da kaga wata magana sun yi ta saba ma abin da yake cikin sunna tabbatatta to ka bar wannan magana tasu ka yi aiki da abin da ya tabbata a cikin sunna wannan shine kulasa kin maganar da muka yi a cikin darasi na ƙarshe don ganin mu dasa da makoma nassin masu bin da littafi masu lamba 160 daidai ya yi bayani ne akan wa'adu sunnati wal jama'a la yulzimun ahadan min al-muslimin at-taqayyud bi madhhab faqih mu'ayyan ولا يرون به بأسا إذا كان اتباعا لا تقليدا عقيدة أهل السنة والجماعة باسا تيلا ساما وني أتكين مسلمين نارا تيوا دوة مذهبا تمالمي واني kuma su ba sa ga idan ka musa ba ta malam wana ba sa ganin da a ce dan ka ce ka musa ba ta malikiya ko shafiya ko hanbaliya ba sa kayan laifi amma a inda ya zama bi ne da dalili dalili yake kake bi ba kudin ta kalidanci ba in akan wannan ne ba sa zargin ka dan kana malikiya kuma idan kaga wata sunna tabbatatta a wata maza ba ba ruwanka dan babu a malikiya ko saba malikiya kace kai ba ruwan bari in dai ka dauko akwai ina abin da ya tabbata to babu matsala dan ka ce kana cikin maza ba ta malikiya inda zaka aiki da abin da ya tabbata a sunna duk inda ya zo ya ce wa yana hauna hannun tarfi min duna ƙasa da isabatar haƙ su magabata na ƙwarar sarrafa sade suna hana haɗe-haɗe ka kamo can ka kamo nan na wannan masaba na wannan malamin kurin kai don neman sauƙi ba don neman gaskiya ba jini da kaji an ce ya yi rahusa ba ruwanka da hujjar da take ciki sai ka je kurin ka ɗauko tun da masala kaza a yana ta heran gwami sai ka diba kurin ba hujja kake kun kai dai mai rangwame kake bi to wannan ya ce da an da tattabu'un rukus yu'addi ila tahallul min rubqat takalif shar'iyya domin bin inda yake da rahusa kun kai kake nema ba hujja ba zai kai mutum ya warware ko hudda igiya ta biyayya ta dora mai takalif da wanda aka ɗauke shari'a daga wuyanka kullum kai neman wuta kake ta hanya mai sauki to wannan zaka hudda igiya ta biyayya ta musulunci zaka hudda shari'a kanka tunda kai neman sauki kullum kake ba da nan zarge ba wa huwa amalun bil hawa biduna dalil shine kurin aiki da san zuciya ba tare ba da dalili kurin kai dai tunda ya dace da ra'ayinka ya ma sauki nan zaka bi ba tare da bin dalili kaga kenan bin malamai ko bin hujja ba a kula ya yi wuya ko ya yi daɗi kurin gaskiyar ake nema idan inda take ba da ana nema da ya sauƙi ba ta yi addini yusurun addini musulun sauƙi ne kullum kai neman wajen sauƙin kake ba neman hujja kake ba to na iya neman iya kai ga mutum ga hudda shi ga biyayya ta matsayin mukallaf da aka ɗora mai bin shari'a ya ce kenan aiki ne da son zuciya ba tare ba da dalili yace wa khususan man kana hada daidanahu fi masail al-khilaf balle ma wanda ya zamanto irin wannan halin shi ne dama halin shi ne ne da kullun a masala ta sabani an samu sabani yace to ina ta ran gomi a sabanin eh di ba di ba zai ba an sabani kan masala kaza da malam wane da malam wane waye karin hujja a shi kun iya neman waye ne ne tashi ta sauki akwai masu irin wannan ra'ayin sun ai addini addini ne suna addini sun gare shi ya ce wa alal musulun an yantakila min mazhab ila akhar da kotar dage abinda yake kan musulmi daga nan wannan mazhaba iyakan wannan mazhaba zai iya tashi ya barta ya koma wannan mazhaba da kotar dalili don karhin dalilin da yake wannan mazhaba na an ce halaka ne ce an ce haramun ne to yaune ne hujja ka diba wa ko da a mazhabarka nake da sauki can akwai matsala amma yayi gaskiya sai ka bar takan kai aiki da wancan mazhaba saboda da karhin dalilin ta sai yace wa talibul ilm idza kanat indahu ahliyatun yastati'u an ya'rifa biha adillatal aima alaihi an ya'mal biha idan mai neman ilimi dalibin ilimi yana da ahaliya kenan iya dan karatu da sanin wasu qawaid wanda zai iya gano dalilan malamai da suka yi magana wani ya ce kaza wani ya ce kaza kana da dalilan zaka iya gano wane ne mafi karin hujja na dalili to anan alai an yi amala biya yake aiki da wannan dalilin da kake da shi wa intaqila min mazhab imamin fi mas'al fi mas'alatin ila mazhab imam akhar kana iya barin wannan ra'ayin wannan mazhaba ko akan ta kake ka aiki da wata mazhaba saboda abin da ka gano aqwa dalilan wa arja fiqhan fi mas'alatin ukhra wanda kenan za ku majalcin malamin dan shi ya karin dalili a wannan mas'ala duk a wannan malamin shine nake mazhaban shi amma wancan dan karin dalilin shi tashi ta yi hujja a wannan mas'ala bangaren wannan mas'ala akan wannan mas'ala anan ne bi shi duk da ba shi ba nake bi ba kan tashi ba nake misali kana malikiya ai wannan ashe a wajen shafi'iyya ne ya kai aiki da abin da yake wajen shafi'iyya a wannan mas'ala ko da dake sauran ababe kana aiki da abin da yake bangaren malikiya li'annahu yasbahu bidhalika muqallidan da akan haka kenan a yace wala yujuzu lahu al-akhd bi qawl ahadin dun an ya'rifa dalila li'annahu yasbahu bidhalika muqallidan yace idan kuwa ya ce bai halitta ya riki maganin malami kowane ne ba tare ba da dalili kurin kai da malakunan wana ce ya ce idan kuwa haka za ka yi to kawaye gari mukallidi ba malami ba wale an yabu zulama sati'u minan nazari fi ikhtilaf hatta ya tarajja haladai shay abinda yake wajibi kanka ka yi kokarin iyakar kokarin ka tunda kana izinin ka'idodin gano gaskiya ka ba da bakin ƙoƙarinka wajen diba maganar saɓani da aka samu tsakanin maza ba kaza da maza ba kaza wannan saɓanin da aka samu wane ne ya yi ƙarhin dalili ka ɗauka kai aiki da shi fa'ilam yamkinu tarji idan ba ka da damar tarji ya sabu hukumuhu hukumun ami a nan kuma kai ma ka koma gama garin mutane kenan baka da dalili baka da adawa da zaka iya gano gaskiya da su to kai ma nan ka koma garin mutane wanda ya dai kai aiki kurin da wani malami wanda shi ka amince da shi da ilimin shi ko tsoron Allah shi yace fa yasalu ahlul ilm anan kuma kai ma sai ka tambayi sauran malamai masu ilimi wa annal amiya alladhi la yusna an-nazar fi dalil mutum ami ga maganar mutane wanda ba malami kenan wanda bai iya diba dalilin malamai ya gano mafi gaskiya to shi irin wannan la mazhaba lahu bal mazhabu mazhabun mufti shi ba shi da mazhaba kur mazhabar shi mazhaba wanda ya bashi fatawa kurin kamar magana kurin malama ne ya ce fatawa shi ya mun jaburin shi a nan zai yake gudun da malam wani ya ce maza bashi da bashi fatawa to shi ma duk da bai iya sanin dalili zai aiki da wani bashi fatawa to farwajib alai an yasa alul ulama rabbaniyin al'alimin wal amilin bi kitabillah ta'ala shi na kace mutum ko da jahili ne mana bai san dalili na shari'a da aka yi magana kan hana takurin bin mutum ba hujja to ko da baka da ilimi na sauran dalilai na adawa cikin binciken abu to a nan wajibi a kan ka kadiba tsakaninka da Allah wajen ɗaukan wanda zai baka fatawa a nan dole kadiba wane ne ka tabbatar da ilimin kana ga alamun iyar ilimin kuma kada tsoron da shi ka wani kada tsoron Allah shi da ilimin shi shi za ka ɗauka in ya baka fatawa ya ka yarda saboda ka san bai ma ƙarya ba kuma ka san iyar ilimin da zai baka fatawa to ya ka zaɓi wannan ya ka yi aiki da tsoron Allah mutum da ilimin shi ya ka zaɓi kenan mai baka fatawa kuma ya ce ta wani ana cikin amurka kuma suna ne sai ya ce mai kai kaza kaza kaza ni na hujja ya ce a kasan masu hujji ya kuma kamar kurin bije gaza ne kurin za ka dalilin maka hujja ya ce kurin ne kurin bije gaza ne kurin ya a kasan masu hujji ya zaka tafiya wata hujja kaza kasan masu dalilin ce duk kurin bije gaza ne kurin ka kawo abu kurin ga ka bije gaza kurin zai yi ya ce falwajib alai kira wajibi a kanka shi wanda yake bai san ma da jahilin ma an yasa alal ulama rabbaniyin ya tambayi malamai na hakika masu aiki da ilimi malamai ginannu wanda suke kuma al'alimin masu ilimin wal amilin ga ilimi ga aiki kada da ilimin shi kuma da aiki da ilimin da yake kina yana da ilimi kuma yana aiki da tayin Allah da sunnar manzon sallallahu alaihi wasallam yace da man qala Allah tabaaraka wa ta'ala fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ya tambayi ma abuta ilimi in ku ba ku masaniya ya ce wa ahlu sunnati wal jama'a daga cikin da aqidar ahlu sunna wal jama'a yaqulun inna al fiqha anna al fiqha fi ad-din la yatim wa la yastaqim illa bil ilm wal amal ma'an fiqhu a cikin addini fahimtar addini ba ta cika ba ta zama akan hanya sai an yi ilimi kuma an yi aiki da ilimin sai ka zama faqihi shine ilimi an yi ilimin kuma an yi aiki da shi faman hasala ilimin kasiran walam ya amal bi aw lam yahtadi bi hadi nabi sallallahu alaihi wasallam walam ya'mal bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam falaysa bi faqih yace duk wanda ya samu ilimi mai yawa ya tara ilimi masha Allah dukkan iyaka kololuwar ilimi ya kai amma ilimin kurin hoto ne ko a takarda yake a takarda na kuma shahada ne kuma ilimin ko ga ilimin amma bai yi karantarwa ba karantarwar annarsa da salama bai aiki da sunna wannan wannan mai wannan halin rasu bin fakihin ba malami ba ne ba dan buge-buge ne kuran li'anna nasusul kitab wa sunna tu'akkidu wujuba rabat al-ilm bil amal domin dukkan nasoshi da suka zo a qur'ani da sunna suna karfawa wajibtar hada ilimi da aiki ba sa rabuwa tsakanin ilimi da aiki wato hadiru min alfasal bainahuma kuma ayoyi da suka zo a qur'ani ko sunna suna tsoratar ma suna tsoratarwa akan raba tsakanin ilimi da aiki yace qala Allah tabaaraka wa ta'ala أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون yace Allah mai girma da buwa yana cewa ata'muruna nasu bil birr wa tansawna anfusakum za kuwa mutane umarni da aikin kwarai ku kuma ta da kawunan ku ma'ana ba ku aiki da abinda ku kuka wa mutane umarni wa antum tataluna kitab alhali kuna karanta littafi nan kake nan zargi ne ga masu ilimi masu ilimi babu aiki da shi ya ce nan zargin su da Allah ya ce afala ta'aqilun ba ku da hankali ne can gaba Allah ce fama jaza'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya kuma wai mun ga yadun ila shi da azaba ko yace ba me ya sakamakon masu irin wannan aiki su su fadi ba su aiki to sakamakon su tun a nan duniya Allah zai kaskantar da su kuma gobe kiyama a maida su cikin mummuna azaba wannan shine tsoratarwa game da ilimi babu aiki da shi wa ahlus sunnati wal jamaa yarawna wujub talab al ilm an nafi' alladhi ya'rifu bihi al insana rabbah wa dinahu wa nabiyyahu wa ya'rifu bihi kayfa ya'budu rabbah wa yakasibu ridah wa kayfa tajannabu sakhatah لأن العلم إمام العمل والعمل لا يصح إلا بالعلم إلا بالعلم السعيد قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب يأتي أهل السنة والجماعة يرون وجوب طلب العلم النافع سنة واجبتم نيما إلمي مي أنفاني mai ilimi mai amfani ce allazi ya arifa bihi al-insanu rabba ilimin da mutum zai san ubangiji ya san Allah jahiltar Allah ta sa mutum ke kan gare mu Allah ke barin hanyar Allah kenan abin da zai san girman Allah wa dinahu mutum ya san addini shi wa nabiyahu ilimin zaka san annabinka ka san ubangiji ka san addinin ka san annabinka wa ya arifu bihi kaifa ya abu rabba kuma ilimin da mutum zai san yaya zai bauta ta mu ubangiji wa ya kasibu rida ilimin da mutum zai ga neman ya za a yi nemi yadda Allah shi da ilimi ba kurin ba na ado kurin a ce kaza ne ba tare ba da abin aikace ya ce kenan yadda za a yi kasan yana za ka nemi yarda ta ubangiji wa kaifu ya tashannabu sakata ya za ka kaurace maka nisanci hushin Allah ce li'an na ilima imamu al'amal domin ilimi shine jagoran aiki wal amal aiki ba lasi wa aiki bai zama aiki na gari illa bil ilmi sahih sai da ilimi na gari dan da Allah magana imani lil ladina amanu wa amalu salihat da aka magana aiki ya ce na kwarai kiran ba kurin aiki ba allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kenan wannan dabi'a haka ce dama Allah tsara abun kenan aiki na gar Allah ke so ba kurin aiki ba na kwarai yace qala ta'ala Allah mai girma da buwa yana cewa qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun ka tambaye su shin za su zo daya da waɗanda suke masu sani masu ilimi da waɗanda ba su da ilimi sun zo daya aljawabi la yastawa la yastawiyan ba su da ba su da daidai la yastawun abada yace innama yatadhakkaru ulul albab dama kullum ba kowa ce wa astuwa ba sai masu hankali Allah sama da masu hankali yace wa kazalik haka wannan bayanin da yajibu ta'allumul ilm wa nashruhu wa ta'alimuhu liman la ya'lam yace haka wajibi ne mutum ya kare ilimi dole ka karanci addininka wajibi ne neman ilimi wani shuru haka yada ilimi wajibi ne wata alimu liman la'alimu kuma a karantar da ilimin ga wanda bai sani ba wala hindu kitmanu shay'in min al-ilmi sahi kuma bai halitta ka boye wani abu daga cikin ilimi na gari duk abu na kwarai bai halitta ka boye wa khususan idza su'ila an balle ma a lokacin da aka ma tambaya me ya hukuncin kaza to ana abin yayi ƙaryin wajibi dole ka gaya mutum gaskiyar magana anan sai sama tarwa yake cewa duk wanda aka ma tambaya akan wani ilimi wata tambaya alhali ya san sarai ga inda gaskiya take ya san jawabin gaskiya amma wanda bai tambaya iya tsoron ka a gaya mai kiya ko su kishi ko na daban da mutane sai gaya mai san ran shi abinda zai ji daɗi ana magana ce a nan ka haƙi ce na bawan Allah ha'inci ne khayana ce dole ka gaya mai ainihin gaskiya ya koyi bane haka irin wani tun zama tambaya da sunan shawara a ka yi ka zace ya ce ba matsala kai wai hunji a kasan wani ko ka gaya mai gaskiya bai aiki da ta sannan ka tun nan muna huci ba ruwanka ya yi aiki da gaskiya ka yi kai zai gaya mai abin da yake ainihin gaskiya ne ka sabki abin da ke kanka ba hujja ba ce ba ka ce an gama shi ba bai aiki da ta ko da ba zai aiki zai tambaye ka dole gami abin da ka sani kuma da kai kace ga shine gaskiya yace qala Allah ta'ala innal ladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'd ma bayyanahu lin fil kitab ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum al-la'inun yace illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alayhim wa ana at-tawwabur rahim Allah subhanahu wata'ala ke cewa innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayinat lalle waɗanda suke boye abinda muka sabkar na hujjoji na bayanai da Allah ya walhuda da shari'a da Allah sabkar min ba'd ma bayyanahu lin nas fil kitab bayan Allah ya bayyanar da maganar tashi a littafi ku kun sani ma kun ku bayyana wa mutane ku ga musu sakon Allah da ke cikin littafi sai ku boye kuci gaya musu baya kun gane kuma wa'annan Allah ka ce ula'ika yal'anuhum Allah irin wa'annan mutane Allah ya tsine musu albarka wa yal'anuhum la'indun min tsinuwa tsina albarka kun tsina nuni mun da ya san sai gaskiya sai ya boye ta balle da mun wata duniya to amma bayan wannan wajidi na tsinuwa sai ta illal ladina tabu wa aslahu wa bayyana sai wanda suka tuba suka gyara aikin suka yi bayani kuma bayani nan dole me misalin misalin su misalin na rasa malamin gargajiya wanda ya yi cutar da sunna ya yi shari ga sunna ya wasa da hankali mutane ya kauda su da kan sunna ke wata da gane gaskiya ya ce ya tuba to ko ya tuba da ya kuma ka jama'a wannan abin da gaskiya ba gaskiya ne ba dole ya kuma ya bayani ya tuba kadai ya fasa ba a wajen Allah bai hudda shi a wajen Allah bai hudda shi kai ka zo ka shi ka banna ka haramta da bin sunna kayan abin ka da dama yanzu sai ka gano ka tuba to sai ka zo ka shiga layin kai ma zage ka dole ka zo ka shiga layin kai ma kai bayani wannan amu shine gaskiya shine sunna wannan abu da muka tsaya ka ku yi shine sunna amma ba haka ba mata hudda ka kana cikin Allah na jirarka tsinuwa tana kanka shi na ya hadarin kira zuwa ga bid'a hadari ne aikin da yawa ne Allah shi da mu kenan dole yanzu an shigo layi yace kenan illal ladina tabu wa aslamu sai sun tuba kenan sun hasa sukan sunna sun hasa sukan addini kuma su ma aslamu sun kyara nasir sun yi shi akan sunna su da kun ba kare ba wa bayyanu ka gani an hasa ɓannar sukan addini kai kanka ka koma sunna ka aiki da sunna kuma ka sauran ta abin da ka ɓoye ka sauran mutane bayani ka shiga cikin gida kai ɗaya kana sunna ka a ɓoye kai ka gana sunna kana kan kai ɗaya a cikin gida ko da ba kowa ka yi a yi ɗaya daman kuskure da muka yi to ana jiran ana bashi ana ban gabashi Allah ya ban gabashi ya ka dawo ka bayani gaskiya magana ya ka warware ta ya ce fa'ula'ik masu wannan halin duk da sun ɓoye yanzu sun tuba sun gyara sun yi bayani ya ce wa'innan a tuba alayhim wa'innan na ce zan karɓi tubarsu kuma da wani tawabu rahim Allah ci dama ni ne mai amsar tuba ta bayi kuma mai jin kan bayi Allah taimake mu yanzu wannan ya kare magana ta madogara ta ahalus sunna da jama'a qur'ani da sunna kuma kan fa'intar magabata na kwarai babu ta kalidanci duk abin da yazo a sunna kullun zaka rike koda ba haka ba ake a garin ku ba haka bake maza baka ba kai ake sunna kuran shine tsira kuma dan ka rike ka ga nasu yazo ka ce kai kana kan malikiya to ka bar malikin ka bar shafi duka ba ruwansu da kai dan ka saba ma abin su kai umarni na cewa sai su mutane ne kamar kowa suna daidai suna kure ƙa'idiyar ra'ayin su kai aiki da nasi sai za mu tashi al'asalu samin asali ko tushe na takwas da zai magana kan shi kan babu na akida ta magabata na kwarai shine wujubu ta'atu wulatul ولات أمر المسلمين بالمعروف واجب دعت ولاة المسلمين دعت ولاة أمر المسلمين أي دعاء كشوغبان الأمر المسلمين كده وانت شوغبان المسلمين كي هنوس أمس دعاء بالمعروف عند با سبحان الله متكا با أمني سكي سبحان الله با تو لازم أمس بيئة yace wujubu ta'ati ulati al-amr al-muslimin bil ma'ruf wajibin biyayya ga shugabannin al'amuran musulmi da kyautatawa shine baban zamu tashi kenan wa min usul aqidat salaf salih ahli sunnah wal jamaa iya daga cikin tushe na aqidar magabata na kwarai naka ce mu ahli sunnah wal jamaa annahum yarawna wujubu ta'ati ulati al-umur al-muslimin alladhina yanaqiduna lahum al-imaratu wal bay'a ينعقد لهم wanda yake magana a nan ya ta su shugabannin wanda ake ma biyayya lazim wa'anda aka musu shugabanni ne an musu mubaya kinan kowa ya yarda da su ne shugabanni wanda kowa su yake ma da'a والذين يحكمون بشرع الله تعالى وذكي حكمتي لشريعة الله ما لم يأمر بمعصية متكا بصيبة أمر ننسى مع الله دول أمس داعة فإذا أمروا بمعصية إذا سكر أمرني لسقى الله فلا تجوز طاعتهم فيها بيع لتا أمس بيئة تكنسى مع الله وتبقى طاعتهم بالمعروف في غيرها سورة على مرة inda yake abu ne mai kyau ya masa da'a amma a wannan tadi wannan akan wannan lamarin da saba Allah ne a nan ba a masa da'a ya ce domin amalan bai kawai lillahi tabaraka wa ta'ala an yi aiki da fadar Allah mai girma da buwaya inda yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul wa ulul amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا Allah subhanahu wata'ala na cewa ya kira masu imani ya yi ladina amanu ya ku masu imani a Allah wa a tiwon rasul wa ulul amri minkum ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzo na Allah ba ce wa tiwu kuma haka da'a bi aka kawo ba ce wa tiwul amri minkum ba ya ga kan atafin ul'amar a kan na Allah ga manzan shi to wani yana karantar da kai da biyayya ga ul'amar in sun dace da da'a ga Allah ga manzan Allah da'a suke tana biyayya in ana musu biyayya inda lamarinsu ya dace da Allah ga manzan Allah tunan magana biyayya ga Allah ga manzan Allah ga shugabanni to a lokacin rigima ha ce fa'inta na za a tufi sha'in amma a lokacin da kuka yi rigima kuka yi jayayya kan koma mini kai ka ci halak shi ya sharan kai ka ci anan shi ce ba a yi ba a kaskin haka to a nan sai ce fardu ilallahi wa rasu kuma yadda lamarin zuwa ga Allah da manzo na Allah nan ba ce ba ce ulamar ba ba ce ulu amra ba a'a kun da'a za a mai da abin me Allah ce manzo Allah ce su ne kuma rubar rigima amma wa ka ba su ba ra'ayi ne kana shi da kawo kinan wajen marar rubar rigima muna zabani annabi ba ce mai mana wannan ce a me Allah ce manzo Allah ce ka ce haka ba haka bane ba ina madogara madokan rabar rigima ku mai da shi zuwa ga Allah ga manzo Allah kinan zuwa ga Qur'ani da Sunna an babu kuma kowa ya tsakana ba magana jayayya ka ture na kun ture na ka tunda babu kiran jayayya ta daya tunda babu ba za ka ce ina ka kullun ce ina wa tunda babu wannan nasu tunda babu to ha daya jayayya ta kare an kada a he kowa barna shi amma babu kiran jayayya ta daya yace mai da lamari mai da jayayya zuwa ga Allah ga manzon shi in kun imani in kuntum tu'minu billahi wal akhir amma in kun imani ne da Allah da lahira za ku yi haka kuma zalika yin hakan khairun shine mahi alkhairi mahi kyawun makoma marje a ce lokacin jayayya za ku mai da madogararku zuwa ga Allah ga manzon shi bayan wannan aya wali kauli rasulillah sallallahu alaihi wasallam man ata'ani faqad ata'a Allah duk wanda ya mini biyayya hakika yayi biyayya ga Allah wa man asani faqad asa Allah duk wanda ya saba mini ya saba ma Allah wa man yuti illa amina faqad ata'ani duk wanda ya ba amini shugaba da haka sa muku jagora ya mini da'a wa man ya'si al-amira faqad asani wanda ya saba ma amiri jagora ya saba mun shugaba kuma kan kan saba kenan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi kin ya dare annabi kan sa wani lokaci kan sa shugaba a cikin ta ya kwana bulaguro ya sa ga amiru to duk an cikin musulmi za ku ta ku uku zo ku zai bulaguro uku to a samu dai jagora ba ta ya kana kara zabi a musulunci a samu jagoran tafiya madugu ban tafiya ba yace bayan wannan ruwa da bukhari ka ta muslim ya kawo ta wa qawli sallallahu alaihi wasallam isma'u wa atiu wa in istumila alaykum abdun habshi ka anna ra'sahu zabiba annabi sallallahu alaihi yace ku shurara kenan ku shurara maganar shugabanninku kuma ku musu biyayya wa in istumila alaykum abdun habshi ko da za a sa muku jagorancin bawa mutumin habasha kenan bakin mutum yanzu na habasha kai maka mutane ka an na ra'asahu zabiba kaman nan zabiba kaman asalin wanda ya san maciji mai dai irin wani tashkin baki a saman shi nan kinaya ce ta bakajen mutane suna da dunkulallen gashi dugur-dugur kenan ko da irin wannan dugur-dugur kin gashi gare aka ba gyara duk kuma da'a wa qawli sallallahu alaihi wasallam تسمع وتطيع العمير وإن ضرب زهرك وأخذ مالك فسمع وأطيع haka nan sai zai iya cewa ka shurara ka yi da'a ga amirinka wa in duriba zaharu ko da ya baka bu ya ya bulala ka ko ku zama da ko da amshi dukiyarka fasama wa ka shurara ka yi da'a ga amirinka وقوله صلى الله عليه وسلم من كره من أميره شيئا فليصبر عليه annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kyamaci wani abu daga shugaban shi kaga ya na mara kyau bai dace ba kai hakuri kaka ce ayatin da ya saba Allah ne ba ni ba shi yace fa innahu laysa laysa ahadun minan nas kharaja min as-sultan shibran famata alayhi illa mata mitatan jahiliyah ce domin duk wanda babu wanda cikin mutane wanda zai tawaye yahuta yawa shugaba ko sarki tawaye daidai ɗani guda ya mutu akan haka ya yi mutuwa irin mutuwa ta jahiliya wadda ke nan ba musulunci kawuri ne a mutuwa irin ta jahiliya laihi ne ga shugaba ka zaman to baka mai da'a yan wa'ilai nan kamar da amadu ɗan mashawar hassan cikin littafin alkabira da ya yi ya kawo wannan masala wasu musulmi suna wasu mummunan fahimta ya su ɗauki shugaban ƙungiyarsu da wannan hadisi idan aka ba shugabannin ƙungiyoyi wannan hadisin ta shi ne yake ga kuke ga ayyukan shi musulmi ana kitala ana cin kai wannan karata da wannan kalankin ya kaga wannan ya je yawa wannan atanta ya kashe wannan shugaban kuɗa wannan ƙungiya abin da ke yi wa siriya irin wannan fahimta ce ce ɗaukan kowa ya ba shugaban shi wannan hadisi shugaban ka wani mai tawaye mataka ya ya bar shugaban da ya kara ku yanzu ya bar ku ita kun shi dushi halitta tunda ya huta daga cikin shugaba ya ba shugaba tawaye a gaba kun haka aka haka ake har yanzu ita wannan ya kawo illa da wannan shugabanci na jagorancin al'umma zaka musu haddi ka musu dokoki na Allah wanda an koya mai mubaya a shugaban al'umma shi ake magana ba shugaba na kungiyar ka ba kai kawa naka wannan fahimta an wanawa har da an game a samu matsala tun na ce kaiwa shugaba ta waye kai kai ka mutu ta jahiliya dan baka binnawa kaga matsala ce a ta wannan shugaban kungiya kurin shugabanni ne na aiki jagoranci kan wani aikin alkhairi kuran wa'azi ne gina rijiya ne gina wane ne kurin baki wannan aikin shi ne kuka taru kuka bashi haɗin kai a ji a yi da shi wani ta kan haka ta misali za a hudu shi a ci aiki ya zaɓi masu ci a masu rigimal ba a sauyin shugaba na ƙungiya duk wanda su ƙarfi wannan abin ne ta gana rigima a yau cikin hada suna magana ba a hudu shugaba ya yi mutu kurin duk wannan suna ɗauka wani hadisi ba shugaban ƙungiya tun da shugaba ba a bai ba a hudu shi a musulunci ba a bai tawaye ke duk wanda ya ce a hudu shugaba kai ba shi wannan matsayin a ce ya yi bar hanya kuma ɗan tawaye ne shugaba ba haka ba gaske magana wannan ba shugaban ƙungiya ba ne ba don za ka iya samun ƙungiya goma ƙungiya nawa gari guda shugaba a musulunci wannan shugaba amiri ɗaya yake kuma zala ce idan wani biyu zo ku bugi wuyan shi haka man zala ce ba shugaba biyu a musulunci ɗaya yake ba biyu na biyu ya bugi wuyan shi to ka ƙungiya ƙungiya ba ka kawai na shi yadda a gama a kai safirin ko a gama ya yi sai a ina ne babu yau wacce fa'adu sunnata wal jama'a ya ƙulun inda ɗata ulul amar fil ma'aruf asalun azim min usul aqida ahlu sunna wal jama'a suna cewa biyayya ga shugaba ga shugabanni a cikin aiki na kwarai asalun azim asali ne tushe ne mai girma daga cikin tushe na aƙida wa min huna daga wannan aƙida taso a daraja a'immatu salaf fi jumlatul aqaid suka sanya irin wannan biyayya ga shugabanni ya cikin tushe mai girma daga tushen aƙida suka sanya ta cikin babu na aƙida وقل أن يخلو كتاب من كتب العقائد إلا تدمن تقريرها وشرحها وبيانها ice da wuya ka samu wani littafi da cikin littafai na aƙida sai ya kumshi tabbatar da wannan aƙida ya yi shari'inta ya bayananta aƙida ta biyayya wahiya faridatun shari'iyyatun da kullum musulmi wata farilla ce ta shari'a ga dukkan musulmi li'anna amarun asasi liwujud al-intibad fi tawhid al-islam domin wani al'amari ne na tushe don samuwar haduwa ta hiya ta daular ta musulunci an babu wani bayawa daula an babu wani da'a ga shugaba ku kara zube bayawa a yi daula islamiyya ya ce wa ahalu sunnatu wal jama'a ahalu sunnatu wal jama'a ya rauna salata wal juma'a wal a'yad خلف الأمراء والولاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والحج معهم أبرارا كانوا أو فجارا والدعاء لهم بالصلاة والاستقامة ومناصحتهم كاجي يجي أهل السنة والجماعة يرون الصلاة سنة هالتي ين صلى والجمعة الجمعة دعايا دعيدودي kiran hamsu salawat juma'a idi khalfal umara wal wulad khalfan bayan gwamnoni ko shugaba babban kasa gaba daya na musulunci wal amr bil ma'ruf kuma da umarni da kyakkyawa da hali ga mummuna da jihadi da zuwa aikin haji ma'a tare da wannan shugabannin ayi aikin haji da su inda a wacce ayi tare da su ayi jihadin tare da su wannan ba a ce fujjarar ne mutanen banza ne a hannun wannan shugaban na mutum banza ne wallahi dole ka bi shi a shahadi ba ta da dare kuma ya masu shahadi tana mutum shugaban mutum banza ne ko zalimi ne dole a yi shahadi da shi ya ce fajiri ne ko mutumin kwarai ne ya ce lazim abi a ji abu shugaba kai da a haƙuri da halin shi koran ba a fasa komi don misali ta shugaban kai a wasallar idi a wasa juma'a na shekarar na banza ne la za a yi jihadi a yi komi ya ce da gadi misali an samu haka imam misali gidan lokacin da aka yin daula a mawuyin kowa saunan shugabanni sabai da dare suka sana amma shugaban daula ko gwamna ba sahabin tabi'i ne ko mutum banza misali ɗansa hajjaj imam zahabi cikin sun alamun nubala iya kawo ke a ran ake kawo siffar mutane a yabi mutum ko a bata shi don ka samu tsayin shi man muzafi iya an boto magana hajjaji har ta da subuhu la nuhibbuhu yace fajir kaddabe mai iyakar siffa ta banza mishi yace muna ke shi ba ma san shi fajiri ne safaka da ma mai zube jini mutumin banza amma duk da kan shugaban na duma a lokaci guda jagora ne na daular islamiyya a wani bangare komanda kin jihadi na wata daula kuma ya yi aiki aka tabbata ce ya yi aiki kwarai na alkhairi a musulunci amma bannan shi ta dirmi yadda ake shi na kwarai ya kashe tabi'a maimai malamai ya kashe malamai da hannun shi ya yi banna kuma ya aiki ya ce amma bannan shi ta yi aiki ta alherin yawa amma haka wancan zamani da manya-manya mutane na kama shaida na kwarai bin shi suke aje jihadin da shi aje a yi jihadi suna bin shi kowa kuma musu shaida mutane kwarai bayan Allah ya kwarai ne amma ga shi ba ce a hasu jihadi saboda hajjaji ne zai jagorancin jihadi wannan bangare daban jihadi ake a sawo sun musulunci a yi da abuwa da islam ina tare cikin sira cikin tarihi ake badawa na bude wasu garuruwa na indiya sun je wani gari sun buga sun garin yaƙi buduwa hajjaji iya bagadada iya sham tamci bai raka sham ne iya sham ya tura wasu sojoji bude kasashen indiya nan ya ce su aiko mai sura garin su mai filankin garin su mai filankin garin garin da ya kewe garin wasu kasu shiga aka ba aka zagayo aka aka rasta ma aka planting garin a takarda aka aka tsara su gane duka suka su wanda mishi an ji baka san yan plan suka aiko mai iya na sham daga nan ya diba ya ba su planting bude garin kuma haka aka kuma aka aka bude garin ya bude garuruwa kwarai a cikin iya cikin suka yi maganin kawarish yan tawaye kashe kurun shi kun sake gaza ya bani abu kurun shi kurun ya yi gaskiya ya balla kuma ya yi ya ta irin wannan to kaga ba a ce ba saboda mabannaci ne ka a mai da'a a wa sallah sallah ake za su sallah bayan shi shugaba ne ba ta wasu sallar jami'i saboda shugaba mutum maza ne wannan haka suka rayu da shi magabata to shi ne ka ce kenan shugaba ko fajiri ne ko na kware ne za a mai da'a wa du'a'u lam fasala kuma za a mai addu'a Allah sa shi hanya ya mai addu'a Allah mai gaba shi kan hanya ta kama kan hanya a ce damun shugaba ne gare ku ya riga ya hau sai kuma da Allah zai mai albarka ka kar wasu wasu za su cewa wala sai kan lalace ku sai da ya hau a same ki ko da sai ya ji Allah kamar wanda ya fara kaga shi Allah ramar wani a shi Allah kamar wanda ya yi duk kunjan yana kai matsala da wani shugaba kaka yadda Allah Allah Allah Allah kun tura gaushe ko a Allah ka wani mafi alkhairi gare shi ko ba shi Allah gyara shi amma kun da neman canji haka nan kun to ya kawo kun da yi shi za mu ga gaban zaka magana insha Allah yace na akwai turmamuwa yace addu'a li wulati al-umur bi salah wal istiqamah wal hidayah min tariqati salaf salih iya daga cikin ita yin addu'a ga shugabanni Allah gyara su su koma kan hanya su shiryu yin hakan iya daga cikin hanyar salafu salih magabata na kwarai قال الإمام الفضيل بن عياد رحمه الله فضيل بن عياد رحمه الله الله جدش yake cewa لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان فأمرنا أن ندعو لهم بسلام ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وسلهم لأنفسهم وللمسلمين wannan fudurbin abin da yake cewa laukan da ni da'awa inda ina da wata addu'a especially ta musamman musu karɓar ba ga ta nan kuran daga na za a karɓa inda ina ga ta sananna ya ce to zan sa ta ga shugaba shiga wajen wa'ita ya ce mesa ya ce domin fa'umirna annadu uwalan bisalah amar umarnin yin addu'a ga shugabanni allah gyara su wala ibn umar annadu ba amar umarnin ba musu addu'a mummuna shin nadu alaihi akwai da'autu lahu aw alaihi da'autu lahu ma'ana ta alkhairi alaihi mummuna addu'a kai ba amana umarnin mummuna addu'a gare su ba wa in jaru wa zalamu ko da sun bar hanya su zalunci me yadda Allah mai suka hanya li'anna zulmuhum wa jawruhum ala anfusihim domin zaluncin da suka yi da fita suka yi kan suka jangulowa amma wa salahum da anfusihim muslimina amma idan suka gyaru gyaran zai zama to su ya shahe su kuma ya shahe al'umma musulmi za su amfana musulmi za su amfana da gyaran su in sun gyaru wacce wa zalika hakan da wannan bayanin da yayi to yace kenan magana shi da yake ne inda iya da addu'a karɓaɓɓa ya ce da ya sanya ta ga shugaba da ya ce amina umarni musu addu'a ba mummuna addu'a ba gare su kuma in suka yi ɓanna kan su za su jama su za kama da laifi in suka lalace gyaro su ta yi amfani ga kala in suka lalace ai ba shi kowa amma suka gyaru kowa zai samu karuwa zai samu zama cikin hali na kwarai ya ce wa zalika li'anna fi salahi salahi al'umma domin gyaran su gyaran al'umma ne ba magana wannan al-fudayl ya ce wa kala hasan al-basri shi ma hasan al-basri cikin malaman tabi'ai ne duka wannan duka wannan almajalar sahabbai ne kai tsaye hasan al-basri ke cewa rama wallah ilam afakalla kai sai dan uwa Allah ya baka lafiya an ga fitina jawrul muluk nikmatun min nikmallahi ta'ala zalunci na shugabanni wata azaba ce daga cikin azabar Allah da yake mabayi a hannun wasu ya ce wani kibar lata laƙi bisu ba a tunkarar azabar Allah ta kuri ku ce a youtube a ji a tawaye a ni shugaba a kashe shi kuma a bai kayan aci ya ce ba a tunkarar hukumar Allah da ta kuri wa inna ma tuttaka وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب أنا تنكار المصيبة هو عذاب الله أنا تنقل إيه تدع الدعاء da tuba ga Allah da komawa zuwa ga Allah da barin zunubai mu ma mu mu gyara halinmu ke muka muna cikin mugun hali gallaza wa shugabanni to kan kullum mu tsaya shugaban mutum banza ne a'a mu mu rika rubizan kanmu mun kokarin wajiba laihinmu shi magana yake nan ka so da yawa kullum shugaban mutum banza shi ne ɗan banza shi ne ɗan kaza kuma shi ne shugabanni kurin kamar mu lahiya launiki na abin da ya kwatanta mana a kuma da matsalar ku so da yawa Allah kan yi ukuba ga mutane dalilin aikinsu haka Allah ce mu zuka ba da ba su ba Allah iya tattara muku azaba hannu hannu ta wasu akan wasu Allah tsakanin bayan iya sa yi azaba Allah ce amma zama to a hannun wasu bayan za su gallaza muku kenan kullum kan manta da kawunan mu kullum ya shugaba kadai yace kenan ba a tunkarar hukumar Allah da takobi da takub da da takubba da takubba ba yace ana tunkarar ta da addu'a da tuba da komawa zuwa ga Allah shine ina ba wani kala'an zunubi da barin kinan wani yamma yamma bar kurakure da muke yamma wasa an ka ba ka je gidan giya take yake talakawa gidan karuwan take yake zinayi ake kullum aikin banza ba ɗaya wanda aka rage eh ma abin ya karu duk wannan haka ba duk wace duka shiga wani mun ko talakawa talakawa cikin talakawa suke iya ba ba ke shaki ya kare zo kuma zaki shugaba ba ya kare shaki ya kare kuma cikin sukin ma shi ma ai zagin da shi wutan shi ma ya watan ciki ya ja ya wannan ciki kuma shi ma shi na kaman zaki shugaban shi na shi ba matsala bace ba shi gaba da matsala shi ne ke magana nan yace yace inna nikmal lahi mata lakat bisuluf kanat hi aqata yace duk lokacin da aka tankari hukuma ta Allah da takobi to ha kuma takobin ta ya kai anna ta kanta ta wakana wakil wani ke cewa sami alhasana sami alhasan rajulan yadu ala hajjaj hasan al-basri ya ji wani mutum iyawa hajjaj a sai muka ambata haka da masu wasu mugu ne ko hajjaj ko yana ma hajjaj muguwar addu'a faqal sai hasan al-basri ke ce mana bawan Allah la taf'al rahimuka Allah bawan Allah Allah ya ji kan kakkai wani addu'a kakka aikata haka nan Allah ya ji kanka Allah maka rahama innakum min anfusikum utitum wannan abu da zai ga kuwa musibar ku daga hannunku ne daga wajen ku ne wa mana daga kurakuran ku Allah ya ji mana ku ba ku ma da naku daga daga wajen ku ne wa aka zo muku innama nakhafu in udra al-hajjaj aw mat an talikum alƙiratul walhanazir ina tsoron in kuna neman hajjaji gama yawon allah hallaka shi ina muku tsoron in aka ɗauke hajjaji ko hajjaji kin ya mutu kuma birnuka da aladu ma'ana yahuda ma za su mamaye kuwa su za su jagorance ku ba ba na ba hajjaji ba kenan kai hankali irin mugu addu'a duk wannan za ka ga an zu wani irin ra'ayin kawari ya shukan mutane ka kamar ya za a ce ba a wa shugaba da za a ce ya yi abin adala gara su gwada gana abu ne zama kamar a zukata mutane waccan fikira kin take ta kanyi ta maganar abin ra'ayin turawa game da ra'ayin kawari na bore da sauransu shi ke kawo su kuma kullum na wankali ba maganar magabata dan ka biyu da ita ta yi lahiya ya zama lahiya zuwa'in nan manganu akwai masu kawo da ra'ayi suka tule su ya za a ce kaza kaza to zan ba a yau in kalla irin wannan kasashe da suka yi brief da irin wannan abin suka tankari shugabannin da takobin yau yake ciki babu ɗaya ta zama layar babu ƙasa ɗaya da wannan boron ya kai aka samu alheri wanda ya nada he ma abin da ya shari a kanta eh babu mutum a zamane da sojoji da makamai komi irin ma'amala da kasashe da komi kai kudin ka zo da ilbin duka ka daga baka aro mu dubu mun duka madari mu ce mu tunkari mai mangazojin mun dukoki da ce da kwamba hannun wanda ayi zai kurin wannan tunanin shi akan mutane a yau na bore ko ba a yarda ba a je a mutu kai ta mutu kun babu ci nasara jina riba na mutum da aka fara shan riba wallahi ka gani gwandun ba mu magana gwanda ga su nan dai sham ga irin su iraq ga irin su irin su irin su wannan libya kowa ya zace ma gwandaga kowa ya zace maka yau har mai adawar zace ma gwandaga kuma ma abun mamakin har yau ba mai gama waya za a wuta har masu adawa za ka zamana kowa bai samu waya za a samu wuta abu ya lalace an ga ai kalan kalan ko bida kowa ba ya za a samu zama laya ko abu ya zai shi kuma an taɓo abun amma gyaran abun ya ne ya gagaru kowa garin da ya shekara dubu uku ɗin sun sham dubu uku ba dubu biyu ba dubu sama dubu uku kan tarihi don gaji ya zama kongo kuna su waɗancan a suka turo kudu yarda suka ba ku ɗan bindigoji ku je ku yi bore sai mutane ko an kasa gane kin Allah wa'annan mutane farkon har akwai mai ji wallahi wannan bashar bai mata da za a ture shi turawa za a taimaka mu dan tawaye za masa makamai ku je ku ture shi sai suka suka dangata suka shiga suka shiga suka shiga su guda ma gurin su kai dan ta dan busan ga miki akida shi busan so shi gurin gaba ɗaya su kuma gaba ɗaya su kuma zama guda gaba ɗaya aka zo yadda abu yayi nisa ai kowa ya san turawa suna iya halbin jirgin asad suna iya ba 'yan tawaye makamin har mushriki suka hana su har yau ba basu ba har yau kowa sai inda a ƙasa da sun da sun shige shi amma ga su da shi basu makamin har mushriki basu manya makamai kurin ana nan a yadda aka shigo ga tantan an gaba daya yanzu yau su rusa garin gaba daya da nasin da nashin gaba daya kowa rusa na kowa kuma sun kore su da ke ana roƙo ana sulhu za a zo a ɗauki iyalansu a hudda ana sulhu da aka yi ba za a dauke su da su sulhu yansu kuma a ce ba kuma kasai ce ku ku wata kasa da ba ka ba ba ba ba nasara duk wannan sakamakon kin irin wannan maganganu na magabata cewa na ai sako sako ne ya za a ce ba a bore ya za a ce ba a tawaye haka za tsaya to duk shi ya kawo wani abu wanda ake da babu babu wanda ba da da ta iran da ta ake misal asad ya kashe famulki suwa ne a gidan suwa ne kashe mutum uku kaddafi ya kashe gidan suwa ne mutum daya ko goma ya adawa da famulkin wane yanzu an kace yanzu a ɗaya rana ya kashe mutum ɗari biyu ɗari uku wata siriya an ɗauko makamai ana rumbu mabamai da mutum ɗaya da mutum bila wani za mu gama mutanen da aka kashe dubannan mutane wacce miliyan a zaka mamaki a tarihin yakin musulunci wata ɓarnar mutum ɗaki duk tare musu gaba daya kaga kin yarda da manganu ne ana ga zamu iya a zuga ka filfin zuga ka ka tangare mai shaɗa kuma da ji daga yaƙi yan wa yau gaskiya ba magana ba yan jama'a ma hatta garuruwa yau ko da mai ƙasa a yau gani ba tsarin duniya a yau kurin matuƙa musulmi ba sama maka iya ko maka sama sama ba yaƙi ko ka yaƙi ko ba za ka yi kurin yawan gaba duk da karin shi musulmi daga sama ne kuran shi da ban kawo rini yana a kesa da bai gaba da gaba to sun zama kamai ya kayi nisa ka ta Allah ka kare ya a turo jirage jirage an ma suna tsaron jirgin ka a sada jirgi daga ruwa ya a halbo makami kilo dubu zai wada daga ruwa su ba ruwa su kai tsakanin kasu su kilo dubu za a halbo makami ma raga-raga suna gida kwance kun baka abin kare su to na linaɗi na da yaƙi da baka iya tankare shi ka ɗauka ɗauko shi ya a zuga wannan heshin Allah kiyaye kullum mun hanyar magabata ce mai lafiya mai mai kubuta ya ce ina muku tsoron aka hudda hajjal za a kawo muku wanda ya yi shi haɗari a kawo muku burruka ma da aladu ma na yahuda masu mallake ki ne mai kashi ya ce wa du'a lahum bi salaha wal istiqama to kenan dole mu shugabannin addu'a ta gyara da istiqama da musu nasiha karkashin munasahatan musu nasiha yace qala al-imam an-nawawi rahimahullah shi ma wannan wiki cewa Allah ya shi yace amman wa amman nasihatu li amad al-muslimin fa mu'awanatuhum ala al-haq wa ta'atuhum yace shine musu nasiha shine taimakonsu akan gaskiya a kama musu a musu da'a cikin abin da yake na gaskiya ne eh kuma wa amurin bi a musu umarni da yin gaskiyar wa tambihun wa tazkirun a musu fadakarwa a wa'azar da su bi rufikin wani tafi cikin hanya kyakkyawa cikin tafshin harshe wa ilamun bi ma gafalu anu a sanar da su da abin da suka rabkana a musu nasiha shi alkhairi da a tankare su a bata gaba daya yace idza kana zahirun sahihan kenan in ma zahirun na kware ne suna bukatar addu'a wa yuharrimun al-khuruj alayhim bis-sayf idza irtakabu mukhalafatan dul kufr an haramta musu an haramta musu mi su yi khuruji akan shugabanni da takobi in suka yi wata muhalafa in ba kawurci bane ba kai hakuri haka nan amma kawurci nake nan ba da akan shi wasabar ala zalika bi amrihi kuma ayi hakuri akan abin da suka doka mara kyau mataka kenan naka ta dan umar ayi hakuri dan manzo Allah yayi umarni bi ta'atihim fi ghairi ma'asiyatin a musu da'a in dai ba saban Allah bane ba malami hasul minhum kufrun ba wahal mataka ba kawurci bane ba karare bayyana kuma shi kan shi ayya bukatar istidad da shirin da abokin tankar abokin tankaran ta ce wata wa'i dulun istatin ko ko akwai istidad wa alla yuqatilu fil fitna kuma me yake ta kan mutane muke jama'a su yi lokacin fitina me fitina an rikice tsakanin wanda wani ka ma waye mai gaskiya tsakanin duk musulmi ne ka zama waye a cikin gaskiya to kuma kuma gini ka ayi da kai duk shi yakin fitina ka kasa gane ana da gima wani gaskiya to tsaya nan wa qitalu man arada tafriq amr ummati ba'da al-wahda ba'da al-huda yace kuma ayaki ana tafiya tare da shugaba guda duk wanda so ya kawo raba kai tsakanin ku wannan ku yake shi wannan kuma zai kawo hadisai kan mas'alar na ga lokacin ya dai اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته